الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بصر قسم قد يكون طلب العلم يشي حقيقة نيمان إلمي زي يكسن شيوا الذي هو الواجب وان واجبي ne ka koya ku ji wannan ku ji wannan wannan wannan fasalin yana da muhimmanci kad yakunu talabul ilmi alladhi huwa alwajibu neman ilimin da ya zama wajibi zai iya kasancewa wal mustahabbu da mustahabbi al mutaakkidu wanda aka ce tilas ne sai an yi zai iya zama ne mazmuman ya ce muku mazmumun habaru kana ne ta dukulu kana alal mubtada wal khabar fata ne fa yusamma isma wa me to to shine sai ce wa qad yakunu talabul ilmi neman ilimi wanda allazi wanda ya kasance huwal wajib wajibi ne wal mustahabbu wanda kuma mustahabbi ne al mutaakkid wanda aka karfafa zai iya zama mazmuman abin zargi kun tuno da magana Imam Ibn Rajab ko a cikin fadlul ilmi salafi al khalaf ko ilimi ne wajibi ne ka koye shi ko ilimi ne shari'a ta so a yi mustahabbi ne amma kuma sai ya juye ya zama me ya zama mazmuman abin zargi fi haƙƙi ba a rijali a haƙƙin wasu mazaje sai ya zama wannan ilimin da suke yi abin zargi ne duk da shari'a ta ce wajibi ne a koya amma su a haƙƙin su ilimin ya zama abin zargi kaman talabar ilma li yujari bihi ulama kaman ilimin da mutum ya neme shi li jariya bihi ulama dan ya gogayya da malamai sai yi jariya bihi ulama a kenan ya gogayya da su ya kafada kafada da su fahim rijalun wa nahnu rijalun shi ma ya ce haka fahim rijalun wa nahnu rijalun ja su ma mazaje ne mu ma mazaje ne manufarsa kenan kaga ilimi ne na alqur'ani alqur'ani wajibi ne mutum ya koye shi amma zai iya zama ma mutum abin zargi saboda ne falabahu li yujari bihi ulama'a dan ya jayayya da malamai ilimin hadisi ilimi ne da ake son a koya ko asalin shi abin yabo ne amma idan mutum ya yi shi fa ba dan Allah ba ya yi shi ne li yujari bihi ulama'a ilimin ya zama ne falabahu kana mazmuman fi haqqi sahibihi ba fi aslihi ba fi haqqi sahibihi ko to wa yumari bihi as-sufaha ko kuma ya rika jayayya da wawaye kun ga masu jayayya wawaye ne malami bi jayayya malami bi jayayya shi yasa Allah ta'ala ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam fala tumari fihim illa mira'an zahira kakkai jayayya da ahlul kitabi shi jayayya wacce take a fili abin da yake da hujja amma duk irin waɗannan abubuwan da za a zo a ba juna haushi to a ba da haƙuri kar ka zama mai jayayya in mutum ya zo zai yi jayayya da kai ka ce masa don Allah ya kyale kai ɗalibin ilimi ne ka huta karatu kake kai baka da ilimin da za ka yi jayayya shi kenan ka huta ma kanka wal yasrifa bihi al a'yuna ilayhi ko kuma ya jawo da idanuwan mutane a dawo shi ake kallo a yanzu ya zama najman sara najman tali'an fi wasat as-sama'i kawai shi kenan duk idanuwa sun koma kansa shi kadai ake ko farin wata sha kallo abin gani daga nesa ko ya zama farin wata sha kallo abin gani daga nesa shi kawai to burinsa kenan a nuna shi a ce ai shi ake yayi auli wa azzama ko dan a girmama shi a unguwa na ce mai alaga malam shek manufarsa kenan wa yuqaddama kuma a gabatar da shi idan abubuwa sun taso a cewa bismillah ana ga to ai ku ne ana ana abun wanda in kai ilimi dan Allah Allah ya yi alƙawarin kuma zai baka wannan duk wanda ya nemi ilimi dan Allah Allah ba zai walakanta shi ba daga cikin samarat na al'ilmun nafi Allah subhanahu wata'ala zai sa maka soyayyar mutane mutane za su soka kuma ka zama kana faɗa kana da abun faɗa a cikin mutane kuma magana ka ta zama kana da alƙawlul faslu kullum ka zama kai ne jahiza jahiza wacce ta zo kawai ta ta yi magana shi kenan sai aka samu sulhu aka ce qata'at jahizatu qawla kulli khatibin daga magana ta ba magana wani in dai dan Allah kai shine lisanin sidqin kenan wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah sai waje alli lisana sidqin fil akhirin a yabe ka sannan duk magana da zaka faɗa a yadda da ita wa yanala min ad-dunya mala ko kuma a cikin duniya ya samu dukiya ya nemi ilimin ne kawai dan dukiya a inda ake yin ilimin ana ba da dukiya kaga mu in kai ilimin addini ba wai ba kuɗi kake yi ba ta wani malami ya to me yasa wai malamai suke ta rigingimu ga abubuwan samun kuɗi can sun bari su tafi NNPC mana ya aka ji suka ba NNPC suka dawo kowa na ta rigima a masallaci a masallaci ba wajen samun kuɗi ba ne hatta bera in ya zo na a masallaci an ce ba abin da zai sama balle dan adam idan ana so a kamanta dan adam da talauci sai a ce kamar beran masallaci to ba wani abu a ciki to me yasa zaka riƙa rigima wal jaha ko kuma yin samun wata daraja a ce shi ne wani a rikace mai shekh a rikace masa ustaz al ustaz al mubajjal ana kiransa al allama shi burinsa kenan war rif'ata ko kuma ya samu ɗaukaka a cikin mutane manufarsa kenan to wannan ne manufa irin wannan neman iliminsa da ya juye daga wajibi ya zama mai abin zargi ya tashi daga mustahabbi ya zama mai ya zama abin zargi domin bai dan Allah ba فهذا أحد الثلاثة الذين تسجل بهم النار wannan yana ɗaya daga cikin mutane ukun nan dawa da za a da wuta za ta kalacin farko da su tusajjar bihimun na da su za a hura wuta shine na farko ko na biyu kuma shine ne shine mujahidi ko kayi ne don a ce shuja'u wa qad qila sai nawa na uku mai dukiya mai kyauta ko aka ce kayi ne li yuqala sakhiyun wa qad qila kayi ne don a ce kai mai kyauta ne to an ce shi kuma wancan na farkon shine ne li yuqala alimun wa qad qulta kayi ne don a ce malami hafizi shi kenan an ce shi kenan من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم كاغا لمن نريد نيفا kana iya yin kai aikin barda tunda Allah ya ce liman nuridu a ƙarƙashin irada Allah ce kauniya in Allah a cikin iradarsa kauniya sai mutum ya nemi ilimi ba dan Allah ba sai Allah kuma ya bashi duniya wani kuma in bai shiga cikin liman nuridun ba ya nema ba dan Allah ba kuma ya ta shan wahala ta buga buga ta buga buga duk zaɓe sai ya sai da mutuncin shi duk zaɓe tun zaɓe sai ya sai da mutuncinsa sannan kuma har yau ba abin da ya tsira na har yau yana fama da mashin in ya tashi daga nan zai tafi bon gwaji shi mashin din ya tsaya masa su hamsin saboda tsufa ina alkhairin wannan nawa ake ba mutane me za a ba mutane suke rudewa bai kamata malamai su zama a cikin aljihun 'yan siyasa ba tsakani da Allah duk wanda yake da addini ya kamata ya taka tsantsan da 'yan siyasan nan domin su burin su kwashe maka kafa su zubin maka da mutunci abin da yake kuma kai ne kake da mutane kai ne mutane suke da bukatar ka har zuwa lahira to su kai suke bukata amma waɗannan 'yan siyasan 'yan duniya ne 'yan duniya ne su za su zo su baka ne na lokaci ɗaya ka musu aiki shi kenan sun gama da kai shi kenan kuma sunan ka nan a wajensu male ce walau kana ولو كان أبنى هذا عمره في معرفة الموسيقى da a ce wannan da ya je na neman ilimin ba dan Allah ba yayi ne dan ɗaukaka dan neman aibe shi da ya je ya ƙarar da rayuwarsa ne abna umrahu ya ƙarar da rayuwarsa ne fi ma'arifatil musiqa a wajen sanin kiɗe-kiɗe sune al musiqa ai daga na aka sa music bature a nan ya sama musiqa music kenan kiɗa kiɗe wal arud da arudi wal kimiyya lafazin kimiyya a larabci na da ma'ana biyu ko kimiyya na nufin physics ko kuma kimiyya na nufin ilimin buga kuɗi ilimin buga kuɗi sai ana ce masa kimiyya kun gane kaga kimiyya chemistry physics ne ce ko chemistry chemistry ko shi ne kimiyya wa ma'arku wannan yana nufin ne yana nufin chemistry din ne ba na buga kudin ba wa ma'arifati ilmin handasa da kuma a ce ya shagaltar da kansa wajen ilimin injiniyanci shine handasa ilimin injiyan- injiniyanci injiniya shine almuhandis idan an ce almuhaddisul mi'mari shine wa building engineer building engineer shine almuhandisul mi'mari shine building engineer al-mi'mari kenan in an ce al-muhaddisul al-muhaddisul hadidi shi kuma shine eh, abin nan metal engineer ko Eh, metallurgical engineer idan aka ce al-muhaddisul kahraba'i shine electrical engineer dukkanin su to to da ya shagaltar da kansa akan wannan au kana sha'iran madihan ko kuma da ma ya shagaltar da kansa ya zama mawaki ne madihan mai yabo lirru'ata'i yana ma sarakuna da shugabanni waka yana yaban su la kana akhaffa li ismihi to da ya fi sauƙi a wajen zanibin su ku ji fa ku duba wannan hatta a zunubi akwai aulawiyya hatta zunubi a cikin sa akwai aulawiyya wanne yafi wanne yafi sauƙi to da wannan da ya je yana neman ilimi ba dan Allah ba dan ya samu ɗaukaka ba ba ikhlasi ya yi ne don duniya to da ya shagaltar da kansa da waɗancan abubuwan da aka lissafa al-imamu zahabi rahimahullahu ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwan ne a matsayin karancin amfanin su karancin amfanin su amma nan ilmul handasa da ya ambata akwai ilmul handasa a cikin philosophy akwai ilmul handasa a cikin philosophy yana ɗaya daga cikin abubuwan da al-imamu suyuti al-imamu al-ghazali ya ambace su a cikin littafinsa ta hafutul falasifa ya kasa shi gida uku ya kafarta falasifa a wasu a wani kasan ya bid'antar da su a wasu kasan sannan kuma sauran kasan ya ce ba laifi halas ne a koye su mun gane to ya ce to da wannan ya shagalta da waɗannan ilmoman ne to da ya fi masa sauki li ismihi ga zunubinsa wa abada lahu minan na da kuma ya fi nisantar da shi daga wuta inda ya shigaltar da kanshi da waɗannan kaga ma ji hallin ru'ata idan idan sun kasance mutanen kirki ne ya su su biya shi kaga sai laifin shi dan kaɗan ne ma yana da laifi ko to balle wanda kuma ya shigalta da ilimin abudi da yan rubuce-rubucen waƙoƙinsa amma wanda zai je ya nemi ilimin alkur'ani ko ilimin hadisi ko ilimin fiqh ba dan Allah ba sai dan jayayya ko dan musu ko dan a ce shine madaukaki a cikin al'umma to ka zo na shine halakacci shine sai ke ce fa inin ba fa ilahin mati hadal mutakhallifi nas'alullah al'afwa wal al'afwa an yanala bi ilmihi maghamahu min al-qada'i wan nazri wat tadrisi فيظلم ويحكم بغير ما أنزل الله ويأكل المال إسرافا وبغيا ولا يتأبى عن مكروه فقد تمت خسارته يشف إن انضاف إلى همة هذا المتخلف إذا وانشم متخلف شينوا الذي طلب العلم الواجب أو المستحب المتأكد ليماري به العلماء وي... ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء إذا كما يقارع كون ممونا نية تاسع almutakallif wanda ya sakaci ya ƙara akan wannan mummunan niyyar tasa sai ma ne sauyi addu'a ce nas'alullah al'afwa Allah ka yafe mana idan ya ƙara an ya lana bi ilmihi maramahu bayan ya samu wannan ilimin nasa na ɗaukaka ya samu manufarsa min alqada an naɗa shi alƙali ba yana neman ɗaukaka ba da matsayi a duniya niyyar shi dama ba ta da kyau shi dai ya zama alƙali kawai ya nemi ilimi ne don ya zama alƙali to kuma sai ya ƙara bayan ya zama alƙalin wannan ziri ko kuma bincike ya zama risata wata dirisi da karantarwa a jami'a fa ya zulimu sai ya riƙa zalunci ya nemi ilimin ba dan Allah ba sai dan ɗaukaka sannan kuma idan ya samu ɗaukakar ya yi zalunci kun ga bala'i nawa kenan biyu gayi ya yi ba dan Allah ba sannan kuma sai ya zo ya ɗora ana kukan targaɗe kawai sai ga karaya ta zo wancan ɗan targaɗe ne sai kuma ya zo ya ƙara ya samu alƙalanci in ya samu ɗaukaka sai a naɗa shi alƙali fa yazlimu sai ya zama azzalimi ya rika zalunci wa yahkumu bi ghairi ma anzalallah ya rika hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wa ya'kulu almala israfan wa baghyan kuma ya rika cin dukiya israfan da alwabazzaranci wa baghyan da zalunci wala ya ta'abba an makaruhin sannan baya kau da kai game da abin da Allah bai so faqad tammat khasaratu to asararsa ta gama cika wannan shine tabatsi gabaki daya gayi dama ba dan Allah ya nemi ilimin ba ku ji kun ga yake na ba dan Allah yi ba sannan ko bayan ba dan Allah yi ba yayi ne bayan ba dan Allah ba sannan kuma yana son ya samu matsayin da zai zo ya rika zalunci ya rika hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wannan asara shi ta gama taɗewa ba dan Allah ya nemi ilimin ba sannan kuma ya samu matsayin da zai rika zaluntar bayan Allah ya rika cin haram wannan asara shi ta gama ya gama cika asarare in kana neman asarare shugaban asararu ka samu wannan ku duba fa ilimi ya nema ilimin addini ya nema kuma kowanne zai iya shiga wannan babu ya yi hadda alkur'ani ya san ilmin kira'ati ya san tajwidi ya san usuli tafsiri dan a naɗa shi ya zama alƙalin musabaka in ya zama alƙalin musabaka shi ke ne ya riƙa cewa wane ya ci wane bai ci ba da zalunci halin yayi ne ya koyi fiqhu dan ya zama alƙali ba dan Allah ba sai dan ya riƙa jayayya da musu da kuma samun ɗaukaka in ya samu ɗaukaka kuma a bashi kujera ya zama shine alƙalin kotun shari'a ta ɗaya ko kotun shari'a ta biyu ko kotun ɗaukar ƙara ta shari'a ko ma ya je kotun ɗaukar ƙara ta gwamnatin tarayya ko ya je kotun ƙoli a matsayin cikon alƙalai da ake nema alƙalai na jin goma sha biyu ne supreme court suke nema supreme court na neman alkalai goma sha biyu ne goma alkalan civil law common law kenan sannan alkali ɗaya alkalin shari'a sannan kuma alkali ɗaya shi kuma alkalin customary law alkalin gargajiya ke to burin shi ya je ya samu wannan sai ya rika zalunci ya taka wanda ya taka wanda wanda ya sama wanda ya ga dama kaga halaka ta zo sannan ga na uku kuma sai ce fa idan ba fa ilal majmu'i a'udhu billahi idan kuma bayan ya bayan waɗancan biyun da ya tattara waɗancan munanan ɗabi'un guda biyu annahu mutasallikhun bil fawahishi sai kuma ya zo mutum ne wanda ya fashe fashe a cikin alfasha gashi alƙali na farko ba dan Allah ya ilimin sa ba aka nada shi alƙali bayan ya zama alƙali ya rika hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba kuma azzali ne sannan kuma ba haka ya zama mazinaci ko ɗan luwaɗi bala'i nawa kenan goma da ashirin fa ya haibata hu malam ya ce tir wannan wannan wannan haibarsa ta zo wannan bala'insa ya zo fa in fa in kammala awsafahu bi jahlihi wa naqsi fadlihi sannan kuma idan ya cika siffofinsa da cewa ai bai ma yi ilimin ba ya nemi ilimin amma bai samu ba ba dan Allah ya nema ba bai sami ilimin ba sannan bayan bai sami ilimin ba ya samu matsayi a cikin jahilai yan uwan shi sannan ya zama yana hukunci ba da abin da Allah ya tsokar ba sannan ya zama ko mutatallikhun fil fawahishi kaga wa naqsu fadlihi da kuma raunin darajarsa wa awhama annahu qa'imun ala hadhihi al-ulumi kuma ya hudu kansa akan cewa yana ganin zai tsayi da waɗannan ilmoman allati min ajli ha quddima wanda saboda su ne ana tsammanin yake yana da su ne aka gabatar da shi wa huwa ariyun min ma'rifati alhali shi ya tsaraita bai san su ba jahilun bi aktsariha kuma ya jahilci mafi yawancin su aw bi kathirin min ha ko kuma da yawa daga cikin su fa ma za ku ma ne to ban san abin da zan ce game da shi ba kun fahimci wannan wannan wannan saƙon jahili bai san addini ba amma sai aka zo aka naɗa shi irin rayuwar da muke yi yanzu kaga wannan ka koma kaga akwai sa alƙalanmu wallahi akwai alƙalan da tsakani da Allah alƙalan kotunan shari'ar musulunci wallahi ba su san komai ba akwai su a cikin malamai masu wa'azi masu wa'azi masu hawa mimbari akwai su da masu wa'azi a masallatai da masu karantarwa a islamiyu matan aure da yara da akwai irin waɗannan to kuma burin shi shine ya ɗaukaka a cikin mutane sannan idan ya samu wannan ɗaukaka ya zalunci ga jahilci ga jahilci ga yin abu ba don Allah ba sannan kuma na uku ya zama mai na hudu ya zama mai saban Allah to shi ne yace bai san abin da zai ce game da wannan ba wannan iyaka halaka da kake nema in kana neman shugaban halakakku ka samu wannan shi kenan bala huna faslun yanbaghi mura'atuhu mala yace amma anan akwai rarrabe wanda ya kamata a yi yanbaghi mura'atu wanda ya kamata a kula da wannan rarrabewa wa huwa ga rarrabe wannan za a rarraba wasu bayanai ka kuma ka rude ya ce man talaba ilma duk wanda ya nemi ilimi liyanala bihi ma ya ƙumu bihi ya nemi ilimin nan ne domin ya samu abin da zai tsayi da shi wa ya qutuhu bil ma'rufi kuma ya samu abin da zai rika ciyar da shi zai ciyar da kansa bil ma'rufi da abin da shari'a ta yadda da shi wa bi ahlihi kuma ya ciyar da iyalansa li yatafarraga bi zalika بذلك المعلوم لتقملة المعارف دومين يسامو أنن يشغلت بذلك المعلوم دا أبن دي سامن لتقملة المعارف دن يشكع المومنسع وليتوفر على العلم دومين كما يشيق بدا سامن إلمي فهذا قد يباه إن شاء الله تولنا هلس نما لكي نفي سيمتني إلى من فرامر بورنسا يسامو جاما دومين يتفمي سكندل da sakandirin nan kuma ya samu ya tafi karatu na gaba diploma ce ita ce kawar ita ce ita ce abin nan yayar sakandiri ko yaya ta kusa sakonta kuma ita ce sako ko nce na sakandiri mutum ya shiga diploma daga diploma daga sakandiri mutum ya shiga diploma to kuma gwanne ne a kai kun san gwanne ai wanda suka san hausa gwanne ne diploma ka gama ku yi hakuri wanda suka yi diploma ina faɗi wanda ina kuma wanda suka yi diploma su yi hakuri ko yan diploma idan mutum ya gama sakandare kai tsaye sai ya tafi diploma to gwanne ne gwanne gwanne shine an haifi yaro bai gama shan nono ba sai a masa kai gwanne kenan to idan aka samu kuma abin da nan aka shiga NCE to shi kuma yaro ya dan girma ya dan yi wayo ba a samu wangwanne kenan to in aka shiga university kai tsaye mutum aka bashi wannan din level to shi ne wal walidatu yurdina auladuhunna hawlayn kamilayn liman arada an yakin kun gane wato yaro ya sha ya koshi kenan mun gane shiga jami'a kenan to to shine waɗannan to to to sai mutum yayi wannan dan ya samu kuma ya gama digiri misali sai yana tunanin ya samu wani abu da zai rufa ma kanshi asiri da wannan takardar tasa domin ya tafi ya je masters daga masters kuma ya fi PhD misali nake buga mana to wannan ba laifi shine sai ya ce liman hasunat niyyatuhu amma ga wanda niyyarsa ta inganta hatta PhD kana son ka samu PhD ne domin kana ganin akwai wani bangare da zaka iya tsare ma musulmai babban abu kenan akwai wani yiɗi da kake ganin musulmai suna da shi kai kuma da kyakkyawan niyyarka kana ganin idan ka tafi wannan wajen tabbas za ka tsare ma musulmai wannan bangaren to yana da kyau haka saboda niyyarka ta ta inganta wa ghalabat alaihi mahabbatu ilmi li zatihi kuma da sharadin ya kasance san ilimi akan kanshi ilimin shi ya rinjaye ka ba kawai burinka abin da ake saman ba فإن العلم قد يحب محبة لا توصف ما ليش حقيقة إلمي أنا سنس سوية الدباع إيا سبان تاتا مع قطع نظر محب العلم عن الرياسة والمال تارد ينكي kallon mai son ilimin ta hanyar shugabanci ko dukiya ko ya samu dukiya ko ya samu ilimi yanzu cikin abin da zai baka sha'awa ka san ministan harkokin Saudi Arabia harkokin addinin musulunci na Saudi Arabia الشيخ صالح آل الشيخ محمد بن صالح آل الشيخ kaga har yanzu yana karantarwa yana ɗaya daga cikin malamai a Saudi Arabia masu nishaɗi masu karantarwa ka duba littafan da ake kawa shuruh ɗinsa duk shuruh ne na baki kaga yana da sharhu kitabit tauhid yana da sharhu abin nan yana da sharhu a masail jahiliya na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sannan yana da sharhin ga shuruh nasa nan da yawa har da al-arba'un an-nawawiyya kai na ga sharhin sa ma na umdatul ahkam الشيخ محمد بن صالح آل الشيخ هذا إن wannan ji matsayin da ya kai da shi ake da shi ake min duk mitin din da za a yi duk mitin din da za a yi na na na ministocin Saudi Arabia da shugaban kasa wato sarki to da shi a ciki amma har yanzu yana karanta kaga wannan shine muhibbul ilmi li zatil ilmi bi qat'i an-nazri an dhi'asati wal mal kamar mala baka gumi Allah ya ji kansa mala yana giran tabi shine alƙalin alƙalan jiha arewa ga baki daya a lokacin yanzu kamar ka ce shine babban alƙalin Najeriya dan kudanci su ba su da irin wannan tsarin shine alƙalin alƙalai na musu na shari'ar musulunci na jihohin arewa waɗannan jihohin arewa guda goma sha tara to ba shi ne shine alƙa su ne yanzu aka ga kowace jiha ke da ke da grand cabinta to da mala baka gumi ne shi kadai amma a wannan ne duk la'asar sai an zauna an yi karatu sai mali ya karantar da zaure kuma sai ya je karatun shi na sultan bello kuma sai ya karatun shi a gida da yake tsakanin magriba da isha'i sannan kuma malam unguwarsu unguwa ce ta ministoci ba a sallah malam shi ke tashi da asuba ya kira sallah a masallacin gidan shi da kanshi zai tashi ya kira sallah yana giran kazi shine giran kadi na jihohin arewa shi zai kira sallah da kanshi ya kira sallah ya taso 'ya'yan shi waɗanda suka fara girma sai wanda ya ga dama kuma ya zo masallaci daga cikin ma'aikatan gwamnati wanda ya je gidan mala ya sayar da unguwa take har yanzu bata canza ba tana nan wal jibalu jibalu unguwa turawa ce har yanzu ga baki ɗaya layin ta ɓangaren gidan malam gidaje biyu ne kaka saboda tsawon su kawai sai gidan turawa sannan kana yo baya ga lugar holna majalisar jihar kaduna in ka bi can kuma yakubu ga wanwe amma malam zai tashi da shi to kaga irin wannan kaga muhibbun lil ilmi li zatil ilmi kenan la lil riyasati wal mal ko da matsayin mutum mai zai sama ba zai hana shi karantar da mutane ba to irin wannan ana bukatar irin wannan yanzu sai a ce mutum profesa ne a shari'a amma kuma yana karantar da zauri mai na kasa bagani profesa ne na shari'ar musulunci amma yana nan a najeriya kuma yana karantar da karatun zauri akwai nabbi'uni bi ilmi in kuntum alimin ban ce in kuntum sadiqin ba to kaga akwai wuya irin wannan to mutum ya samu irin wannan matsayin amma kuma yana nan akan ilimi to in wannan ana son sa wa mithlu hadha yurja lahu an yaqula ilmuhu ila alkhair wal nafs bihi irin wannan ne irin wannan manufar wanda kullun yana son ya ilimi ne domin ya ci gaba a rayuwa domin kuma ya ci gaba da rayuwa a cikin ilimin mun gane to wannan yurja lahu ana fata a gare shi an yaqula ilmuhu ilimin sa ya komo ila alkhair zuwa ga alkhairi wal nafs bihi da kuma amfani da shi amfanuwa da shi me irin wannan ilimin me yin ilimi yana yi ne don ya samu ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba domin a ci gaba da samun alkhairi to wannan ana fatan ilimin nasa ya dawo alkhairi ga mutane kuma ya zama mai amfani kama kala mujahid kamar yadda al-imam mujahid ibn jabar rahimahullah ta'ala yake cewa wa ghayr wahidin da wani da wanda ba shi ba talabna hadha al-ilma mun nemi wannan ilimin wa ma lana fihi niyyatun ba mu da wata niyya ثم رزق الله النية بعد daga baya sai Allah marubuci ya azurta mu da niyya yace farko da suke neman ilimin su gani kawai suna san ilimin suke yi amma ba su da wata niyya ko ilimin ya zama musu shiga dalilin shiga aljanna ko duniya duk ba su da ita ai talabuhu bila niyyatin diniyatin wala dunyawiyatin sun nemi ilimin ba da niyyar duniya ba ba da niyyar addini ba بل محبة في العلم قوي سبود سنة إلمي إذ الجهل تأباه النفوس domin jahilci ai rayuka na kinsa wa yake son jahilci babu idan mutum jahili ne ka gamu da shi sai ka ce masa ala gafarta jahili kaga addu'a ka masa ala gafarta ala gafarta jahili ka ce Allah ya gafarta masa duk abin da muke nema ke ala maghfiratillahi ta'ala na ta dandano akan gafara Allah muke ta wannan dabdalar da muke duk gafara muke nema yanzu wallahi tallahi wasu da yawan mu da mun san Allah ya gafarta mana shi ke mutum ya san Allah ya gafarta mu shi kenan kawai sai je ta cin daɗi ya zaman shi ba ruwan shi ba komai ba wahala amma anal ala maghfiratillahi ta'ala na ta dandano ita ce muke ta abin da neman ta to rayuka suna suna kin jahilci ta'abahun nufusu zakiyatu rayuka tsarkaka suna kin jahilci wal fitaru zakiyatu sannan fidurori ɗabi'u waɗanda suke masu masu kaifin kwakwalwa ba su yadda da jahilci ba ba wanda zai yadda da jahilci to haka suka fara neman ilimi su ba su da wata niyya mai karfi ba su da niyya addini ba su da niyyar duniya kawai suna neman ilimi ne saboda san ilimin shi kenan yanzu kamar irin muta ka wannan niyyar ita ce niyyar wasu daga cikin yan bokon da irin yan bokon nan musamman irin wanda kake samun su bayan karatun nan in ka je jami'a ka ga irin professors din nan ko doctors ka ga mutum yana professor amma gidan motar da yake shiga sai an tura ta ba ruwan shi da duniya amma ko bai san komai ba addini shi dai kawai ilimi in ka gamu da shi zai ce maka ba ku karatu ya ta maka fada to ka ga su muhabbatu da ilimi kawai shi dai ilimi mu dai ilimi muka tambaya ko a London ko a Arabia in ji malam Sa'adu ko a London ko a Arabia kawai su dai ilimi magana ilimi da sun gamu da kai magana ilimi wanda ba ka karatu amma ba ruwansu da duniya ba ruwansu da lahira ma tamatta'u bi duniyahum sannan wa masta'addu li akhiratihim ba su ji daɗin duniya ba sannan ba su shirin lahira su dai ilimi kawai to akwai irin waɗannan mutanen yanzu irin su marigayi Dr. Bala Usman duk da a ƙarshen rayuwarsa ana masa kyakkyawan fata cewa rayuwarsa ta fara kyau amma rayuwarsa ɗin nan ta da kaga magana ilimi ce kawai na ilimi kawai ba duniyar ba a damu da ita ba an taɓa ya shi wata ya je gabatar da wata lecture a janan aka ban labari kusan shekaru nawa da suka wuce aka ce za a bashi miliyan takwas ya ki zuwa ya ga akwai cin mutuncin najeriya a ciki ya ce ba zai je ba miliyan takwas tun a wancan lokacin kamar yanzu kila ka ce miliyan tamanin ko ka ce miliyan ɗari takwas kawai domin kuɗin a lokacin suna da daraja wa yake da miliyan takwas a lokacin ya ce ba zai je ba kaga biyan waɗannan akwai su to Allah shi taimake mu Allah ya sa mu dan Allah mu sun kai dan Allah sai duniyar ta zo amma ba duniya ba lahira kaga mutum ya shiga uku wa innahum larahatu la ghaiba fihim وإنهم سوى نبيه زوبا يجيع سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك